بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne daidai da daren tara da watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1434 daidai da 14 ga watan disamba shekara ta 2012 wannan shine kasab na 111 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al-imam abul husayn muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki gafarta mai kenan wannan lissafin kasusuwa ya nuna jiya an yi kuskure da aka ce 110 ko jiya 100 da nawa aka ce 111 aka ce jiya ko ne 110 to ya zama 111 din babu dai babu laifi insha Allah idan jama'a musulmi ba su manta ba muna karatu cikin kitabul iman wato inda imamu muslim ya tara mana hadisan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya magana akan imani yake kokarin fassara mana su da bisa fassarar da malaman farko suka ruwaito daga magabatan su ba dan komai ba dan ka samu ketare iyaka dangane da waɗannan hadisan kamar da kullum nake faɗi khawarijawa su ne suka tsallake iyaka dangane da hadisan da suke magana akan matsalolin imani murji'awa kuma su ne waɗanda suka gaza kaiwa abin da ake so a kai idan ka dubi hadisan da ke magana akan cewa wanda ya kashe kanshi wuta zai tafi waɗanda muka gama karatunsu a jiya da kuma hadisin ƙarshe da muka karanta a babin ƙarshe kafin karatun yau da ke bayyana cewa ko da mutum ya kashe kanshi in Allah ya nufe shi da gafara zai iya gafarta mushi waɗannan hadisai za ka ga a zahirinsu akwai karo da juna kenan amma ba sa karo da juna waɗancan suna tsoratar da mutum ya aikata mummunan wannan laifi ne waɗannan irin hadisan su kuma suna nuna cewa rahama da gafarar Allah tana iya kaiwa ga mutum kowane irin laifi ya mutu yana yi matuƙar ba shirka ba ce to kawar sai suka ɗauki nau'in hadisan farko don ka khawarijawa sai su ce tun da ya kashe kanshi to shi kenan zai shiga wuta Allah maɗaukakin sarki zai dawamar da shi a wuta baban kuma ba domin ya aikata kafirci murji'awa kuma sai su ce musulmi ne rahama Allah ta isa ga komai don haka shan giya zina safa kisan kai ko menene sai su ce duk musuluncin shi ya share waɗannan abubuwa don haka khawarijawa sun zaƙe murji'awa kuma sun ainihin wato takaita to a wurin ahlus sunna waɗannan dukkanin su yan bid'a ne ina fata an gane ahlus sunna su ne suka ɗauki hanyar da take tsaka tsaki wadda ita ce daidai idan ainihin wato aka dubi yadda karatun ya fara tun farko a haka ake ta kokarin daidaita waɗannan matsalolin shi yasa jiya na cika shi mana da karanto maganganun al-Imam an-Nawawi cewa to kaga fa wannan hadisi yana ɗauke da wata babbar ka'ida ta ahlus sunna ita ce wanda duk ya kashe kanshi ko aikata wani mummunan laifi matukar ya mutu yana musulmi sai dai kai bai tuba ba abinda ahlus sunna suka ce ba kafiri bane amma kuma musulmi ahlus sunna ba za su kira shi salihi ba za su ce mishi musulmi ne fasiki in aka ce ina makomashi sai su ce makomashi na ga Allah idan Allah ya so ya gafarta mishi sai ya gafarta mishi idan Allah bai nufi gafara gare shi ba saboda wannan laifi sai Allah ya azabtar da shi da gwargwadon laifin amma ba zai dawwama a cikin azaba ba saboda mu saboda mumini ne me yasa ahlus sunna suke da wannan ka'ida saboda ayat qur'ani inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha idan har mutum ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta mishi ba matuƙar ka mutu kana shirka Allah ba zai gafarta maka ba amma duk wani laifi da ka mutu kana yi baka tuba ba to ahli sunna ba sa hukunta ka zama kafiri ba kuma sa hukunta cewa yanzu ka tafi aljanna kamar yadda ba sa hukunta cewa yanzu ka tafi wuta me yasa saboda al'amarin ka akwai rudani a ciki gashi musulmi amma ya mutu yana shan giya shan giya ba kafirci ba ne fasikanci ne to kuma Allah madaukakin sarki na shigar da musulmi aljanna amma kuma Allah madaukakin sarki kan azabtar da mashawa giya in kuma ya so yakan yi musu gafara to tunda baka da tabbas akan menene ya faru ga wani to karka sake ka hukunta cewa ya tafi aljanna yanzu ko kuma ya tafi wuta suka bar shi imama shi'atullah in Allah ya so ya gafarta mushi gafarta mushi kar ka taɓa bakin cikin Allah gafarta wani ya saka shi a rahama ina fata an babu domin ba daga cikin rahamar da Allah zai baka zai gutsuro ya haɗa wa wani tashi rahamar ba wa rahmati wasi'at kulli shay'in shikenan Allah madaukake sarki ya taimaka a yau zamu tashi inda Imam Muslim yace babu bawani ruhi allati takunu qurba al-qiyama taqbidu ruha kulli man fi qalbihi shay'un min al-iman babin da ke bayani akan wata iska da za ta kasance dab da tashin alƙiyama dab da tashin alƙiyama za a samu wata iska mai laushi wadda wannan iska dab da tashin alƙiyama za ta zo ta rinka bibiyar ainihin duk wanda yake da imani ko ɗanyawa a cikin zuciyar shi tana ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ba wai za ka bi su ba ne ɗaya za ka rinka bi ne a hankali ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya duk wanda ya shaƙe ta ko kuma duk wanda ta bi ta ƙasan hammatar shi shi kenan sai a wayo gari kawai ya faɗi ya mutu menene bayani menene hikimar Allah dangane da wannan iska shine imamu muslim zai mana waɗannan bayanai to waɗannan bayanai duk suna da alaka da matsalolin imani domin kaga na daga cikin matsalolin imani na nuna cewa imani komai kankanta shi a cikin zuciya to zai amfanar da shi kuma dalili ne akan Allah madaukakin sarki zai fifita shi akan wanda ba yi da shi إمام مسلم حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو ألقمة القروي الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وبعث ريحا من اليمن اليمن من الحرير فلا تبأ أحدا فلا تبأ أحدا في قلبه قال أبو القماء مثقال حبة وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته مسلم يا سامي أن الحديث دقمال منشي الإمام أحمد بن عبد الضبي أبو عبد الله البصري متن قصد بصرام ما فات أنوام شكو يكي حدثنا عبد العزيز بن محمد malamin mu Abdul Aziz dan Muhammad ya ba mu hadisi wa Abu Alqamah al-Farwi wa Abu Alqamah al-Farwi Abu Alqamah al-Farwi al-kunya shi aka faɗi cikakken sunan shi Abdullah dan Muhammad dan Abdullah dan Abi Farwa al-Amawi maulahum al-Madini na fata an gano Abu Alqama waɗannan malamai guda biyu ku kiyaye Abdul Aziz dan Muhammad da abu alƙamatar farwi su ne suka karantar da malamin imamu muslim wannan hadisin su biyun suka ce ƙala suka ce haddasana safwan ibn sulaym malamin mu mai suna safwan dan sulaym az-zuhri ya ainihin karantar da mu hadisi an abdullah ibn salman ya karɓo wannan hadisi daga abdullah dan salman al-azhar mutumin madina ne an abihi shi ko ya karbo daga wannan ya karbo hadisin daga mahaifin shi mahaifin nashi shine Salman yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda malamai sun ainihin girmama su da cewa fiqatu yana daga cikin manyan manyan amintattu a cikin ruwa hadisi asalin shi mutumin Asbahan ne wato bafarise ne mutumin iran ne amma dai an haife shi ne a ainihin kasar madina shi ko yake cewa an abi huraura ya karɓo daga abu huraura kala abu huraura babban malami cikin malaman sahabban manzon Allah wuce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله قراب أمينك الله ثبت بريش واتي إن الله وضع ريحا من اليمن Allah zai taso da wata iska daga ƙasar Yaman za mu zo mu ji wata riwaya kuma a cikin hadisi kuma annabi zai ce za Allah zai taso da wata iska daga ƙasar Sham to Sham da wannan kuma kamar Maiduguri ne da Kalaba to kaga abin zaka kamar akwai taro kenan ina fata an gano Yaman bangaren dama daga Ka'aba to dama wannan kuma bangaren hagu to nan za ta taso daga dama kuma za ta taso daga to za mu zo mu tattauna wannan insha Allah ta'ala za ta ji iskar dai guda ɗaya ce Allah zai tabo da wata iska daga ƙasar Yaman al-Yaman min al-Hariri wannan iska tana da laushi fiye da al-Hariri al-Hariri shine silk shine Bahaushe yake cewa siliki ina fata an gano wabu ne mai taushi ya fi bargo taushi ya fi gashin kyanwa taushi to wannan iska mai laushi ce ba guguwa ba ce ba iska ce mai yaji ba iska ce mai laushi mai sanyi za ta tawo a hankali fala tada'u ahadan fi qalbihi ba za ta bar wani wanda yake da imani a cikin zuciyar shi ba qala abu alqama to malaman malamin imam muslim din nan guda biyu da suka zo wajen riwayar wannan hadisi sai suka kasu kashi biyu al-imam abu alqama a cikin tashi riwayar sai ce misqalu habbatin ba za ta bar wani mumini wanda yake daidai da ƙawar hatsi daidai da nauyin ƙwayar hatsi kamar ƙwayar bawa ƙwayar gero ƙwayar shinkafa in dai yana da daidai wannan na imani a zuciyar shi to ba za ta bar shi ba wa qala abdul aziz shi ko abdul aziz sai ce misqalu zarratin min imani ba za ta bar duk wani mumini da yake daidai da ƙwayar zarra ba zarra yar karamar dabba ce yar afwan dan karamin ƙwaro ne suka ce ɗaya bisa ɗari na tururuwa ana kwatanta yadda yake ne ka ji kwatance na farko da suka ɗan musulun ƙwaro ne wanda ka bi girman tururuwa to tururuwa ta ninka girman shi so ɗari kwatance na biyu suka ce saboda ƙanƙanta zarra har za ta sauka a kan girarka ta rayu ta yi ƙwai ta ƙyanƙyashe baka san da ita ba saboda ƙanƙantarta baka ji kaikayin da baka ji motsin ta ba kenan ana so a nuna maka komai kankantar imani ko ba imanin ya kai gwargwadon girman kwayar dawa ne ko kwayar gero ko kwayar shinkafa to ko ba ƙasa da haka ne in dai yana da shi misqalu zarratin min imani in dai yana da daidai da girman kwayar zarra na imani illa qabadathu su ainihin iska ta ɗauke ran wannan mumin to duk wanda ka ga wannan iska ta bari ko to bai da imani amma in dai yana da imani ko ba bai imanin daidai da ƙwayar zarra daidai da ƙwayar hatsi daidai da ƙwayar komayya to sai Allah maɗaukakin sarki ya sa iska sai ta ɗauke shi Allahu akbar jama'a kun ji wannan hadisi malamai sun tattauna mas'ala ta farko tukuna dangane da wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-yamu min al-harir ita wannan iska ta fi laushi ta fi taushi fiye da al-hariri a cikin lafazin al-imamu abu nu'aym da ya rawaito wannan hadisi al-yamu 'ala al-mu'min min al-harir idan iskar ta zo ta samu mu'mini a yadda za ta taɓi jikin shi zai ji laushin tafiye da laushin alharini ta goma ruwa ta fassara a lokacin da iska za ta zo taɓa mumini ba wai guguwa ce zai ji ta buge shi ba za ta taɓa jikin shi sai ji kamar alharini ya taɓa shi to sai aka ce to ta ma fi alharini ɗin laushi wa fihi wallahu alamu isharatun ila rifqi bihim wannan kenan yana nuna wannan iska idan ta zo ta taba mumini haka ya ji kamar alharini saboda laushi me kake ji in mage ta shafe ka da kake ji in bargo mai laushi irin na manyan sanatoci din nan ya taba ka sai ka ji abin ya maka daɗi to za ka zo ne ta taba ka saboda ne za ka ɗauki ranka ne sai zama kenan an tausasa maka wal ikramu lahu kuma an girmama mu'minai kenan qala an-nawawi al-imam an-nawawi shi ya faɗi wannan ka san allura ba likita zai maka allura a ɗauke ta gangare ruwa a tsira maka ya kake ji to shi yasa sai kaga an dan shafa wani abu an dan goga wasu abubuwa don dai sai ka dan ji kawai ta dan soke ka kadai kaga ta dan yi maka da sauki ta yadda a ce a tsira maka ita haka to shi ne yake nuna maka ita iskar za ta zo ta ɗauki ranka ne idan ta zo taɓa jikinka madadin ka ji ta babce ka ta kaba kai a'a za ta taɓa ka ne da laushi haka fiye da alhariri imamin nawawi yake ƙoƙarin fassara sirrin wannan laushi na iska ɗin to amma bari ka ji wa qala al-ubbi al-imam al-ubbi wanda shi ma yayi sharhin sahih muslim sai yace هذا الذي قاله النووي يؤخذ من السياق magana nan da nawawi ya faɗi haka ake iya fahimtar ta daga yadda hadisin da zo fa illa in yace in ba haka ba kuwa sai ce fa laysa taslimu dalilan ala taqrir dan an ga iska ta zo ta taɓe shi kamar alharini ta zo mai da sauki yace ba dalili ne akan girmamawa ba kaga mutum ya zo mutuwa jama'a bai wani wutsulutsul ba ba dalili ne akan kace wannan wali ba ne sannan ka ga mutum ya zo mutuwa ya buge garin mutuwa rai yana kakarin fita ba dalili ne akan kafiri ne ko fasiki ba kun fahimta jama'a sai ce wannan tas'ibu dalilan ala shiqa idan ka ga mutum rai ya zo mutuwa yana shan wahala fitar rai ko to ba dalili ne akan cewa fasiki ne ko kafiri ko kuma dan wuta bane fakan shuqqa ala sa'udi yace so da ba ma za ka ga wanda yake dan aljanna ne amma in ya zo mutuwa sai a kunta ta mai rai ya fita da kyar wa sahula ala shaqiyyin sannan matsuwaci da in ya tafi lahirar wuta zai je shi kuma so da ba ma sai ka ga an sauƙaƙa mishi فعن زيد بن أسلم الإمام زيد بن أسلم يتي عن أبيه ما يفهمش الإمام أسلم يتي إذا بقي على المؤمن شيء من درجاته لم يبلغه من عمله شدد الله عليه الموت كنت تركيا تبتد الله akwai darajojin da Allah yake son kowane mumini ya kai idan mumini ya zo rasuwa bai kai daraja kaza ba kuma Allah yana son ya isa lahira da wannan darajar in yi sai Allah ya kuntata mishi a wajen mutuwa ya sha wahalar mutuwa don ya samu kaiwa zuwa ga wannan darajar liyabluga bi karamihi darajatihi fil akhirah darajatahu fil akhirah domin ya ainihin isa lahira da wannan daraja to amma kaga wannan kuntatawar da Allah ya mishi ko to kuma karrama shi Allah ya jama'a kun fahimta wannan fassara ce daga wani malami cikin malamai da sai gabata wa idza kana lil kafiri ma'rufun sannan kafiri kuma in ya zama yana sadaka yana alheri yana kyautata wa makwabta lam yujza bihi fi dunya to a ka'idar Allah shine duk wanda yawa Allah alheri sai Allah ya mishi alheri ko kafiri ne min bakarin aw unsa namiji ko mace idan wannan kafiri yana kyautatawa to a nan duniya Allah yake walwata mishi ya ta samu manyan manyan mukamai ya samu lafiya ya samu ƴaƴa ya samu gida mai kyau ya samu kwanciyar hankali to in ya zama yana da wani abin alheri da wanda ba a gama biyan shi a nan duniya ba sahala Allah alaihi al-maut sai Allah sai ya sauƙaƙe mai mutuwa li yastakmila thawaba ma'rufihi domin ya gama cin moriyar alherin da shi da yayi tun a nan duniya liyasira ila nar dan in ya tafi lahira kai tsaye ya wuce wuta dan ba shi da wani alheri wa an aisha radiyallahu anha qalat aisha Allah madaukakin sauki ya kara mata yarda tace la uhbitu ahadan sahula alayhi al-maut ba'da alladhi ra'aytu min shiddati maut rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aisha tace bazan sake kishi ba bazan sake hasabar in ga wani ya samu saukin mutuwa daga nan in ce o wani ya more ba bayan na ga manzon Allah ya samu kanshi a halin tsanani a lokacin mutuwa domin da tsanani a lokacin mutuwa yana nuna rashin nagarta mu to da bai samu manzon Allah ba amma take tun da naga manzon Allah ya samu tsanani a lokacin mutuwa to ko na ga wani ya samu sauki ba zan ce wani ya more o ina ma mun ce to ba zan yi mishi wannan zubbar ba ba zan yi fatan ina ma ba ta iya yiwa saukin da ya samu wani bala'i zai haɗu da shi a kiyama tace ba na sake fatan in ga wani ya samu sauki ni ma in yi fatan samun sauki saboda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da tsanani a wurin mutuwa gashi a sauda take wa kana yudkhilu yadahu min fi qabri annabi yana saka hannun shi ne cikin wani koti wanda yake akwai ruwa wayan sahu biha wajahu sai ya dangalo ruwa yana shafa wa goshin shi wa yaqulu yana addu'a yana Allahumma sahhil alayya al-maut ya Allah ka sauƙaƙe mini mutuwa wannan manzon Allah ke walau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana rasulullah fiha mukhallad ba wani zai dawwama a duniyar nan da manzon Allah shi yafi cancanta bai dawwama fa qalat fatima radiyallahu anha hina izin a lokacin da Aisha ta faɗi wannan magana as-sayyida fatima yar gidan manzon Allah tana kusa a lokacin sai ta ce wa karba wa karbahu likarbika wa abta tace wayo irin wannan damuwa da kake ciki tana kukan irin damuwar da manzon Allah yake ciki ne fa kana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la karba li abiki babu yau ki hakuri yake Fatima bayan yau to babu sauran bakin ciki da mahaifinki Fatima ita da kanta ta ga manzon Allah yana cikin damuwa to me kake tunani waɗannan abubuwan ba sa fassara maka halin banza ba sa fassara maka nazari sai dai bari ku ji ba su ne ma'aunai ba amma kuma suna iya zama sanadin da a wani ga wasu mutanen za su zama ma'aunai in ba haka ba sa'ad ibn mu'ad sahabi ne menene manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi lokacin da ya rasu cewa ya ihtazza arshur rahman li mawt sa'd lokacin da sa'ad ya rasu sai da al'arshi ta rawa saboda girman shi al'arshi ita ce kujerar sarauta Allah sai da ta kada saboda sa'ad ya rasu amma duk girman nan nashi da daraja manzon Allah yake launa ja ahadun min baghatil qabri lamajaha sa'ad ibn mu'adh da a ce wani zai kubuta daga rikicin kabari daga matsar kabari to da sa'ad dan mu'adh ya kubuta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace amma da aka saka shi a kabari Allah ya sa kasa ta matse shi sai da kirjin shi ya fashe kasusuwan hakarkarin shi suka shiga juna wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace sai Allah ya bude mishi al-Imam az-Zahabi da yazo tarihin wannan malami a cikin littafin Sirr Alamin Nubala sai yace dan haka ya kai bawa ka nemi sauki a wurin Allah kawai domin wannan na daga cikin manyan sadatu auliya illahi shugabanni ne jagorori ne na masoya Allah amma ka ji yadda Allah madaukakin sarki ya mishi a kabari don haka ku fahimci waɗannan nasoshi da kyau shi ya sa za mu tsaya mu tattauna su a yau domin a tsaya a musu kyakkyawar fahimta irin wadda ta dace din ainihin a musu wannan hadisi dai na as-sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi a lamba ta 4462 Allah ya ce maka kun ji wannan mas'ala jama'a na'am sa'annan sai ko malam yace wanzi mu'adh naz'an lam yunzahu ahad mu'adh ibn jabal wanda manzon Allah ya kira shi sayyidul ulama shine sarkin malamai in aka tashi alkiyama amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce a lokacin da yazo rasuwa ya shiga halin fisgaure fisgaure wanda ba a taba wani irin ta ba fakana kullama afaqa in aka fijiran shi sai ya fadi ya suma in ya farfado kana sai ya ce rabbi khuluq ya ubangiji shakanni da kyau fa wa izzatika wallahi ina rantsuwa da girmanka la ta'lamu Allah ka san anna qalbi yuhibbuka shaƙi da kyau ya Allah amma dai ka san ina son ka duk sanda Allah ya mishi wannan shaka ta fusgar rai sai su ma in ya farfado abin da yake faɗi kenan saboda haka kun ji waɗannan bayanai jama'a waɗanda ke tabbatar maka da cewa cewar iskar za ta zo da sauƙi ko to za ta zo da sauƙin ne amma za ta zo da sauƙi ba lallai ne ya zama samun sauƙi wajen rasuwa dalili ne akan nagarta ta mutum ba amma dai zuwan wannan iska da sauki ga waɗannan mu'minai din to na daga cikin dalilan da ka iya nuna cewa za su samu al'amarin da sauki insha Allah ta'ala shine malam yace tanbihun qad ja'at fi hadha an-naw ahadith kathira akwai hadisai da suka zo dangane da wannan mas'ala waɗanda suke ainihin masu yawa faminha ma akhrajahu al-musannif min hadith Aisha radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu la yadhhabu al-lawl wan-nahar hatta tu'bad al-lat wal-uzza fa qultu ya Rasulullah in kuntu la'adhunnu hina anzala Allah huwa alladhi arsala أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما daga cikin hadisan da ke bayyana irin yadda al'amarin iska zai faru a ƙarƙashin a ƙarshen duniya jama'a bayan hadisi Aisha tace suna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa'azi yace duniyar nan tsakanin dare da yini ba za su ƙare ba har sai an dawo ana bautar lata da uzza duk a gama wannan tauhidi da aqida da sunna duka duniya ba a bawo kuma a bautar lata da isa Aisha ta ce wa manzon Allah aini lokacin da Allah ya saukar da ayar da ke cewa Allah shine ya aiko manzon shi da shiriya da addinin gaskiya don ya ɗaukaci addinin na gaskiya akan dukkanin wani abu da ba shi ba ko ba mushrikai sun ki to ni na dauka cewa tun daga wannan lokaci shikenan duk wani addinin ƙarya kuma ƙaryar shi ta ƙare na dauka ba za a sake samun wani addini ya dawo ba kana sai manzon Allah yace innahu sayakunu min zalika ma sha Allah kamar yadda kika fadi Allah zai bar duniya ta zauna gargadon yadda yaso za a zauna cikin tauhidi tsawon shekaru sunna yab'athu Allahu rihan tayyiba sannan sai Allah madaukakin sarki ya turo wata iska mai daɗi fatwafi kulla man fi qalbihi mithqalu habati khardalin min imani sai ta dauki ran duk wani wanda yake da imani ko ba da kwayar zarra a zuciyar shi sawadqa man la khawra fihi sai a bar ashararan mutane tamtiran ɗin iska mushrikai masu bid'a masu zalunci masu kafirci waɗanda babu alheri ko kaɗan tare da su fawarji'una ila dini abaihim sai su koma addinin iyayensu da kakanninsu kun ji yadda bautar lata da uzza za ta dawo a lokacin da za a bawo ana bautar lata da uzza zai zama duk duniya babu mutumin kirki babu musulmi zallan kafirai ne da fasikai Allah zai turo iska mai daɗi za ta ainihin ɗauke dukkanin wani mumini shikenan da haka mumini Allah zai tsare mishi imanin shi ba zai ga zamanin da ba Allah zai tsare mishi wannan takaici da bacin rai domin ba zai ga irin wannan hali ba jama'a kun ji wannan hadisi wanda shi ma Imam Muslim ya rawaito shi za mu zo mu karanta shi can gaba insha Allah wa min ma akhrajahu aidan min hadith an-Nawas min Sam'an min hadith ad-Dajjal at-Tawil wa fihi sabawna ma hum kadhalik akwai wani dogon hadisi na ainihin wani sahabi Nawas dan Sam'an hadisi ne mai tsawo da annabi yake bayani dangane da zuwan dajjal a cikin wannan hadisi manzon Allah yace mutane suna zaune in ba'atha Allah rihan tayyiban sai Allah ya turo wata iska mai daɗi fata'khudhuhum tahta abatihim sai iska sai ta rinka shiga karkashin hammatarsu duk wanda ta shiga karkashin hammatar shi in ya zama mumini ne shi kenan sai ta ɗauke shi fataqdu da ruha kulli mu'min sai ta rinka ɗaukar ran kowane mu'mini wa kullu muslimin da dukkanin musulmi kuma wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suka ƙara bayyana cewa akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini mumini ya fi girman daraja to duk wani mumini mai maɗaukakiyar daraja da duk wani musulmi wannan iska in ta zo za ta ɗauke shi wa buƙa shirarun nasu sai ya zama a shirarren mutane ne kawai za su rage su waye a shirarren mutane a nan kafirai mushrikai waɗanda ya tahara juna fiha taharu jalhudu za su rinka barbarar mata akan hanya kamar yadda jaki ke barbaran mace duk girman zaki ko limami ne cikin mutanen shi ma'ana ko shi ne shugabansu za ka ga zai zo cikin mutane sai ka ga yana gwada wa mutane tsawon azzakarin shi bai da mutunci za ka ga duk girman zaki cikin ƴaƴa da jikoki da dangi da tsakiyar gari in ya gama ta zai ɗauke ta ainihin a cikin jama'a ya saka azzakarin shi to za a waye gari irin waɗannan mutanen yanzu waɗannan marasa kunyan yara da ake gani ma waɗanda za ka ga sun saki wanda ya yi ƙasan kwakwaso yana tafiya yana fito gindin shi gaba to nan gaba su za a samu gangayen ƴan iska waɗanda za su nuna musu ba su isa ba ma kuma na daga cikin waɗannan abubuwan da suke faruwa yanzu a duniya ya fara zama muqaddima yanzu a ƙasashen turai za ga mutum ya fito tsirara yana yawo ka ce me yasa sai ce yau haka ya ga damar fitowa kuma gwamnati ta bashi wannan yancin yana da yanci yau ba shi style din kenan style din yau shine ba zai sa kaya ba to kaga an fara me ya rage idan wata ita ma ta fito tsirara ta ce ita ma kuma nata style din kenan me kake tunani zai faru aka haɗu to amma ba a kai ga wannan zamanin ba domin wannan zamanin banzan Allah ya ce babu mai imani a cikin shi yanzu ka duniya tana cike da masu imani ومن ما أخرجه أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace duniya ba za ta tashi ba matukar ma akwai masu kiran Allahu Allah in dai akwai masu faɗin Allah to duniya ba za ta tashi ba don haka in dai aka wayo gari kaji akwai masu cewa Allah to ba ran nan duniya ba ta tashi ba akwai sauran lokaci sai ranar da aka rasa ire-iren waɗannan mutane ka to daga lokacin an fara shiga muqaddimar tashin duniya wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi daga Anas wa min hana akhrajahu al-Bukhari min hadisi Mirdas al-Aslami qala qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal wa yabqa hufalatun ka hufalati ash-sha'ira aw tam la yubalihim Allah balatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace nan gaba mutanen kirki kaf za su kare amma in kika tashi karewa ba za Allah yake ba rana ɗaya ba al-awwal fal-awwal wancan ya rasu sai wancan ya rasu sai wancan ya rasu sai wancan ya rasu sai a bar lalatattun mutane kamar yadda kake ganin shinkafa in an rege ta ko masara ko dabino in an rege menene kake gani dangane da wannan rigaggiyar wannan lalatacciyar to ire-iren waɗannan ne an gama tsame mutanen kirki kaf wannan mushriki wannan kafiri wannan zindiki ire-iren su ne kaɗai ba su rage waɗanda Allah bai damu da su ba ko kaɗan ba su da wata daraja a wurin Allah madaukakin sarki to shine sai duniya ta tashi ومنها ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دقتكم أشرارا متعمين دقتكم أشرارا متعمين akwai waɗanda tashin duniya ba ta riske su suna dare domin ba dukansu ba don yanzu akwai ashararau a duniya amma kaga suna suna mutuwa don haka ba dukkan ashararau ne duniya ba ta tashi a kansu ba amma daga cikin zo ba ta tashi a kan wasu daga cikinsu malam ya ce وهذه الأحاديث كلها وما في معناها تدل على أن السامعين سيقضى بين شيئا فشيئا waɗannan hadisai da su da makarantar suna nuna cewa mutanen kirki za a yi ta tsantsance su ɗaya bayan ɗaya hatta wa kunu fi akhirin zamani qilla har a ƙarshen duniya su zama ƴan kaɗan fata'ati ar-rihul layyina sai wata iska mai laushi sai ta zo fataqbiduhum sai ta rinka ɗauke waɗannan waɗanda suka rage din fataqumu sa'atu ala shirarin nas duniya sai ta tashi akan mutane waɗanda suke lalatattu ne wallahu ta'ala a'lam fa in kunta kayfa tujma baina hadhihi al-ahadith wa baina hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqq ظاهرين إلى يوم القيامة وحديث معاوية رضي الله تعالى عنه مرفوعا ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى وأتوا أمر الله متفق عليه فإن ظاهر الحديثين أن هذه الطائفة تبقى على الحق إلى أن تقوم الساعة ga waɗansu hadisai guda biyu waɗannan dukkan waɗannan hadisan a zahiri za kamar suna karo da waɗannan hadisan da muke karanta waɗannan hadisan su Jabir dan Abdullah ya ce manzon Allah ya ce za a samu wasu daga cikin al'umma ta za su tsaya su yi waƙi su tara gaskiya kuma Allah zai ɗaukake su akan duk wanda ya saba musu har duniya ta tashi to kaga sai ya ce har duniya ta tashi kenan in kana fahimtar wannan hadisin irin waɗannan mutanen kirkin za su rage har duniya ta tashi suna to kuma ga waɗannan hadisai suna cewa duniya ba ta tashi ne akan mutanen banza kun ba a zahiri kamar suna karo da kuma hadisin muawiya da muawiya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan al'umma ba za ta gushe akan gaskiya ba za ta tsaya akan al'amarin Allah maɗaukakin sarki wanda duk ya saba musu ba zai iya cutar da su ba ba za su damu da duk wanda ya saba musu ba haka za su zauna har al'amarin Allah zai same su me yake nufi da al'amarin Allah shine tashin alƙiyama malam yace kuntu yujma'u bainaha wa anna ha'ula'i la yazaluna 'ala al-haqqi hatta taqbidahum hadhihi ar-ruh allayyina qurba al-qiyamah kawai fasara ce mai sauki za a ce waɗannan irin mutanen za su yanzu a duniya har zuwa za su ci gaba da yaki da gwagwarmaya su tsaya wa gaskiya har zuwa lokacin da wannan iska za ta zo ta ɗauke su wa inda tazahuri ashraquha to a lokacin da alamomin tashin duniya za su fara bayyana fa atlaqa fi hadha alhadith baqa'ahum ila qiyam as-sa'a ala ashraqiha ma'ana za su yanzu har zuwa lokacin da alamomin tashin duniya za su faru to amma da annabi ya tashi sai ya nuna alamomin tashin duniyar kamar su ne tashin duniyar sai ce har zuwa sanda duniya za ta tashi ma'ana har zuwa lokacin da alamomin za su faru an gane jama'a sai ce wa bunuha almuntaha almuntahi qala bin nawawi yace da kuma kusantar kiyama kusanta na ƙarshe wanda daga zaran sun kare shi kenan sai alkiyama ta tashi al-imam an-nawawi shi wannan fassara dan haka babu rikici tsakanin waɗannan hadisai a takaice abin da hadisan suke cewa za a samu mutanen kirki za su rike gaskiya su ta gwagwarmaya har lokacin da duniya za ta taho dab da ta tashi shi kenan sai Allah madaukakin sarki sai ɗauke su sai a waye gari shi kenan babu sauran wani mutumin kirki a duniya kuma babu sauran wani alheri a duniya a lokacin da sai Allah madaukakin sarkin ya dauke su sai kuma duniya ta tashi a irin wannan lokaci ne hadisi ya zo sahihi a cikin littafin Musnad al-Imam Ahmad da Sunan Ibn Majah Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa la yusra ala kitabillahi layla dare guda za a waye gari alqur'ani kaf ya shafe kamar yadda riga mai zane take shafewa ba a waye gari duk inda alqur'ani yake gashi a rubuce ran gabaɗau sai a waye gari takardar ta zama farakar idan fara ce ko kuma kowace iri ce Allah ya ɗauki alqur'ani ya bar karatu ya bar ainihin takardu haka duk wani alaramma da ya haddace za a waye gari gaba ɗaya ya nemi ba komai don haka duniya ba za ta tashi alkur'ani yana nan a duniya ba duniya ba za ta tashi mutanen kirki suna nan ba kaga zai zama babu qur'ani babu hadisi babu masu karanta su to zai zama zuzurutun kafirai su ne za su wanzu ainihin a duniya lokacin da duniya za ta tashi kafiran kuma a shararai waɗanda ba su nan suna yawo suna zina akan titi kamar yadda jakuna suke yi Allah madaukakin sauke kiyaye wannan hadisi jama'a yana daga cikin hadisan da muslim kadai ya rawaito shi bukhari bai rawaito shi ba sai dai kuma al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin wani littafi nashi mai suna at-tarikh al-kabir to littafin at-tarikh al-kabir littafi ne na tarihin malaman hadisi da garurukan su da yankunan su da makamantan haka ba a gwaba shi tare da littafin sahih al-bukhari ko sahih muslim haka nan al-imam al-hakim ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-mustadrak haka nan al-imam abu nu'aymi na daga cikin mas'alolin wannan hadisi kamar da muka ji bayanin ruh allati ta'ti qurb al-qiyamah fa taqbilu ruh kulli man fi qalbihi shay'un min al-iman kaji wannan hadisi ba yana ba da tarihin abin da aka yi a baya ba yana gaya maka wani tarihi wanda kai mumini ba ma ka fatan ka kai irin wannan lokaci fata kake Allah ya dauke ka da imani kafin ta rikice to nan gaba kun ji abin da zai faru ire-iren waɗannan hadisan ire-iren waɗannan labaran na gaskiya ba a samun su a cikin maganganun kowa sai a maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai manya-manyan kafirai waɗanda suka rinka maganganu maganganu wasu abubuwa da za su faru a duniya kuma bayan ɗaurukan shekaru abubuwan sun faru kamar su Nostradamus Nostradamus wani bafaranshe ne ba musulmi ba ne ya rinka yin wasu maganganu kuma sai ake ganin abubuwan sai rinka faruwa to amma duk abubuwan da zai faɗi zai faɗi irin abubuwa ne waɗanda ba irin waɗannan da suka shafi addini ba misali ya yi magana wadda yake masara a wannan zamani suka zo suka fassara ta da rikicin da ya faru a Amurka na September 11 saboda yana cewa wasu tsuntsaye na karfe za su taso daga wani babban birni za su daki wasu dogayen gine-gine daga nan ne zai sabbaba rikicin da duniya za ta kare haka haka suke magana prophecy shi yasa turawa sai su kira shi wa prophet wai annabta ce amma mu musulmi mun san ba annabta ba ce al'ihana ce shedanin aljanu ne wani lokacin suke kyankyasa musu ire-iren waɗannan abubuwa ba za ka tafi kan intanet ka nemi the prophecy of Nostradamus Nostradamus wa abin da suke cewa annabta shi ya rinka faɗin wasu abubuwa kuma gashi nan ana ganin sun faru to gaskiya ba zai iya faɗin ire-iren waɗannan abubuwan ba don waɗannan abubuwan a cikin masu imanin ma sai annabawa suka kai wannan matsayi a cikin annabawa ma ba a cikin karatun kowa ba sai mafificin annabawa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa min ha bawanu fadlillahi ta'ala wa rahmatihi lil mu'minina haythu yaqbidu arwahahum qabla qiyam as-sa'a biru'in abyana min al-harir wannan hadisi yana nuna mana irin salalar Allah da rahmar shi ga mu'minai a inda Allah madaukakin sarki zai turo wata iska mai sanyi mai daɗi ta ɗauke rayukan mu'minai hatta la taquma sa'a alaihim hatta la taquma alaihim alqiyama yadda tashin qiyama ba zai faru a kansu ba wa kana bil mu'minina rahima sai malam ya cika shi da awa nan da Allah yake cewa ba ma Allah mai tafsirin mu'minai ne aya ce ta 100 aya ta 43 a cikin suratul ahzab wa kana bil mu'minina rahima Allah ba ma yana jin tausayin mu'mini na daga cikin tausayi kada Allah ya kai ka wannan zamani da za ta rikice na daga cikin tausayi kada Allah ya nuna maka irin wannan zamani da al'amari zai lalace wa min ha bawanu anna mawta as-salihin min ashrat as-sa'a na daga ciki har wa fa'idojin wannan karatu karatun nan yana nuna mana cewa mutuwar salihai to na daga cikin alamar tashin duniya idan ko ga bayan Allah suke ta mutuwa bayan Allah suke ta mutuwa to dalili ne akan cewa alamomin tashin duniya yana faruwa ومن هذا وان أن الساعة لا تقوم إلا على أشرار الناس كما سبق في الأحاديث السابقة sannan waɗannan hadisai kamar da su gabata suna nuna mana cewa duniya za ta tashi ne akan mutane lalatattu na karka sake ka zama daga cikin lalatattun mutane waɗanda za ku zama daga cikin waɗanda shaidan yake amfani da ku wajen ƙara rikita duniya ka sani da cewa in ka zama lalatacce a wannan zamani ka zama mushriki ka zama arni kana aikata bid'a ka zo kana aikata tsafi ka zo kana kashe mutane ka zo kana fashi da makami kana ta'addanci kana tawar da masiba to kana daga cikin agencies na antichrist agencies na antichrist wato kana daga cikin wakilan shedan wakilan dajjal kana daga cikin wakilan dajjal an fahimta jama'a saboda dajjal zai zo duniyar nan ne don ya ƙara rikita ta to su wane ne za su samun mishi da shimfiɗa su ne duk mutanen da ke aikatar da barna kowace iri a wannan duniya shi yasa ka ga yahudawa a yau duk inda wata barna take to kokari suke su rubuta ta domin an tabbatar da cewa suna daga cikin agencies of the antichrist suna daga cikin wakilan jujal waɗanda ke ƙara rikita duniya domin al'amari ya ƙara gyaruwa ga dajjal shi kuma idan ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin kwana arba'in zai kewaye duniyan nan ka amma sai ce fa'afa yaminan wa afa shimala zai yi barna dama da hagu zai samu mutane da imani su ce musu shine Allah in suka ce nuna mana alamomin da ba su nuna mana cewa kai Allah ne sai sa sama ta ruwa sai kuma a ga ruwa sai sa ƙasa ta fitar da tsirrai sai a ga ta fitar sai ya tashi mamaci daga kabari ya tashe shi duka waɗannan abubuwan Allah ne kaɗai ke iya yi amma Allah maɗaukacin sarki kan iya ba da wannan damar ga salihin annabi kamar annabi Isa don ta zama mu'jiza wannan damar Allah kan iya ba da ita ga fasiki ko kafiri don ta zama fitina gare shi da kuma fitina ga waɗanda za su bi shi jama'a kun fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya baka shawara cewa in ka haɗu da dajjal to ka karanta mishi ayoyi goma na farkon suratul kahfi ayoyi goma na farkon suratul kahfi Allah ya sa kana zuwa makaranta yadda ba ka yi kokarin ka kai suratul kahfi kafin dajjal ya bayyana in ba haka ba ka kade a cikin sallah kuma annabi sai ya shigar da ka rinka addu'a bayan tahiyya kai tahiyya kai salati a zaman tahiyya na ƙarshe sai ka Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal Allah ka tsare ni daga azabar wutar jahannama Allah ka tsare ni daga azabar kabari Allah ka raba ni da rikicin mutuwa da rikicin rayuwa ya Allah maɗaukakin sarki ka kubutar da ni daga sharrin fitinar dajjal haka kowa zai iya wannan hadisi kowa zai iya waɗannan ayoyi saboda kowane lokaci dajjal ya bayyana Allah maɗaukakin sarki bai saba alƙawari ba kun san me shekara dubu ɗaya da ɗari hudu yau annabi ya tara sunan wasu ɗan saman shine hadisin ɗazu da safe an yi sallah asuba ya musu wa'azi dangane da fitinar masihi dajjal suka firgita suka razana da aka zo da yamma sallah azhar ko la'asar sai annabi ya gansu duk a firgice annabi ya ce lafiya na ganku a firgice suka ce ai yau duk mun ne a rikice saboda ɗazu kayi wa'azi game da al'amarin dajjal muka ji abin ka nuna sauƙi sauƙin shi sai ko muka ji ka nuna abin fara burin ƙasa can sai muka tsammaci cewa dajjal ma yana ɗaure a bishiyoyin da ke bayan masallacin mu ko kusa da masallacin mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to babu shakka babu wata fitina da nake ji muku tsoro irin fitinar masihu dajjal yace kuma babu wani annabi da yazo wa'azi wanda bai tsoratar da al'umma shi dangane da fitinar masihu dajjal ba don haka malamai ku yi wa mutane wa'azi ku karantar da su game da fitinar masihu dajjal shekara dubu ɗaya da ɗari hudu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce tsawon biyun waɗannan ayoyi idan ɗaya ta bayyana to ɗaya tana dab da fitowa idan aka ga dajjal to abin da ke biye shine fitowar rana a wata ruwa yake cewa in aka ga rana ta fito to abin da zai biyo bayan shine dabbatul ardi wa idza waqa'a al-amru alaihim ha akh akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun idan kiyama ta kusa tashi jama'a wata dabba ce za ta fito za ta fito tana jawabi tana cewa mutane ba su yarda da ayoyin Allah ba mutane ba su yarda da ayoyin Allah ba duk alama ce ta tashin duniya to ana ganin wannan dabba to a saurari ne zai biyo baya in ma dajjal ne zai biyo baya in ma rana ce za ta kullo daga yamma saboda haka kowa ya shirya ka yi kokari kana sata ka yi kokari ka mayar musu da dukiyarsu kai marmara ka tuba idan baka sallah kai kokari ka rinka kula da sallah idan baka koyon karatun alqur'ani ko ka iya karatun qur'ani baka nazarin shi kai kokari ka rinka yi idan kana ƙarya ka daina idan magulmaci ne kai ka tuba ka bari duk abin da kake kai kokari ka bari kuma baka bari ne tsakaninka da Allah ba tsakaninka da mutane ba manta da mutane tasu tana da sauki don ba su da wuta ba su da aljanna amma duk abin da za ka yi ka yi saboda Allah wanda duk za ka bari ka bari saboda Allah Allah maraukacin sarki ya taimaka malam ce wa minha anna fihi alamun min a'lamin nubuwa wa mu'jizatan min mu'jizati rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haythu akhbara bima sa'ati fi akhir zaman wannan hadisi yana nuna mana ainihin wato irin annabta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a yayin da annabi ya bada labarin abin da zai faru a ƙarshen duniya kuma wannan abin lallai ne zai faru babu makawa in ba annabi ba babu wanda zai fito ya faɗi irin irin waɗannan abubuwa kuma abubuwan su zama gaskiya wa min ha bayanu tafawuti ahlul iman fihi sannan wannan hadisi yana nuna cewa mu'minai ba darajar su ɗaya ba imanin wani yafi wani har su yakunu li ba'din a'la darajati wa li ba'dihim adna qadran minhu wani mu'minin yafi wani daraja wani mu'minin imanin shi yafi wani wani ƙarfi ومنها بيان أن الإيمان يزيد وينقص ومن يانون كنين إيمان ينا رجوع ينا كاروا tunda bai har za a samu wani yana sama da wani to ka gwada abin a matsayin mukamin soja dukkanin sojan da yake karami ne in ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba wata ran zai zama ne zai zama babba amma zai zama babba ne da dadewar shi a gidan soja ko da wasu darajoji da wasu ayyuka da wasu mukamai da wasu kwasa-kwasai da wasu ayyuka da wasu mukamai haka mumini darajar shi tana karuwa ne idan ayyukan alheri suka karu to a daidai lokacin da soja zai tafka wani laifi sai a rage mishi mukami to haka mumini ba yana madaukakiyar daraja ba zai je aikata wani laifi sai Allah ya rage mishi kenan imani yana sama kuma yana ƙasa don haka ka yi ƙoƙari daga cikin waɗanda suke zama masu ƙaruwar imani ka zama kana cikinsu kuma yana ƙaruwa ne da ƙaruwar ɗa'a yana raguwa ne da raguwar biyayya ga Allah Allah maraukakin sarki ya taimaka malam ya ce wa huwa mazhabu ahlus sunna wal jama'a wannan shine mazhabin malaman ahlus sunna da sauran ainihin jama'a musulmi wato tun daga kan sahabbai har waɗanda suka biyo bayan su akan irin imanin su akan haka suke wa khalafa fi zalika ta'ifatun min al mubtadi'a sai dai an samu wasu daga cikin yan bid'a sun saba wannan ka'ida wa humul murji'atu dalla sune murji'awa batattu murji'awa su kullum ahli sunna suka tafi sai su a ba za su tafi tare da su ba su suna lalatar da al'umma ne su ne muka kawo suke cewa a daidai lokacin da ahli sunna suke cewa mai sabo kai muna ji maka tsoron in ka isa lahura da wannan sabon su kuma cewa suke kai ba komai ba dai kana da imani ba oto ba komai to su ne a yanzu nake gaya maka in ba ku manta ba a cikin karatuttuka da muka yi ta yi a can baya a cikin sahihu muslim da karatun sira cewa ga sunan a cikin malamai ga sunan a cikin yan boko ga sunan a cikin ma'aikata gwamnati da kowaɗanne irin mutane a naɗa mutum mukami ya ta sata dukiyar jama'a saboda yana ganin cewa ai shi musulmi ne malami ya je ya samu wani wanda shi ya san azzalumi ne yana nuna mishi ai ba komai kawai dai a tura mu umara za mu je mu dawafi muna da yara ba su sauke maka alqur'ani waɗannan irin mutanen su ake kira murji'awa waɗanda suka dogara da rahama Allah suke saba wa Allah ba a dogaro da rahama Allah a saba ma Allah kwatankwacin ba za ka dogara da kana da katon na sabulu a gidanka naka duk inda ka ga kwata kai sumu ka fada cikin ta mun tara kaka ce haba akwai sabulu a gidanmu ko kun fahimta jama'a saboda kana da kuɗi ba za ka sayi sabuwar mota ka je ka daki wani ka barko ka jefar da ita ka je ka sake sayo wata ka sake haɗuwa ka doka da wani ka ce jefar da ita a kawo sababbi shi ya ɗau kai ka ɗau ɗaya kana da kuɗi za ka yi haka to murji'awa sun ɗaure wa mutane gindi a fakaice suna saba ma Allah ji auren kai dai ba komai ai muna nan yara suna nan suna ta sauka shi yasa yau akwai gwamnatocin da ba su mutane aikin komai in an ba su bin na miliyan kaza sai su kwashe su sace duk wata za su kai malamai miliyan goma sha ɗaya saboda mai malamai su ne musu sauka an samar musu wata ƙungiya ta alaramoni tana karanta musu alƙur'ani waɗannan malaman idan har sun san irin abin da waɗannan mutanen suke yi sannan suke nuna musu cewa karatun ƙur'ani da ake musu yana share musu zunubi to waɗannan malaman murji'awa ne waɗannan 'yan boko ko 'yan siyasa da suke ɗiban kuɗaɗen jama'a suna sata da nufin cewa ai su musulmi ne sayyidul faru lana za a gafarta mana za a wafe mana an fahimta jama'a waɗannan murji'awa ne saboda irin waɗannan karatuttuka malaman Najeriya sun zo kansu sai a ce murji'awa wasu mutane ne a zamanin da khawarijawa wasu mutane ne a zamanin da mu'tazila wasu mutane ne a zamanin da shi yasa aka dade ana karanta waɗannan abubuwan ba a fahimtar su saboda ne ba a tsayawa ana wa karatun karatun tana su a gano menene waɗanda siffofi ne aka siffanta masu yin kaza to a cikin ku yanzu suwaye suke sai a ce su ne waɗannan mutane da suka rinka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la in raja'na ila al-madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall bari mu koma madina din duk waɗannan da ake cewa manya sai mun fitar da su cikin kaskanci sai mun wulakanta su ku duba wanda suwa suke wulakanta malaman sunna suwa ne ne suke cin zarafin sahabban manzon Allah da suka fi kowa daraja a cikin halitta waɗannan mutanen su ne munafukai irin su Abdullahi dan Ubay dan Salulu ai to amma kai sai ka ga ah to ai suna sallah in su ma waɗancan suna sallah amma ji abin da Allah ya ce wa idza qamu ila salati kamo kusala idan sun tashi sallar cikin kasala suke tashi yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila sallar ma baban Allah suke ba sun ne dan uba suna yi kuma an bato ko tunanin Allah a cikin sallar ma kadan suke yi jama'a musulmi ku rinka fahimtar yadda karatuttuka suke in ba haka ba za a yi irin karatuttukan da aka dade a ne a ƙasar nan ku ga malami an malami a cikin ku yana rayuwa amma duk abin da ya same shi na rayuwa to yana gudanarwa ne kamar yadda jahilan garin suke gudanarwa zai yi aure zai aurar auren shi da auratayyar shi ba ta da bambanci da ta jahilan gari duk wani rigincin da ake a gidajen jahilai za ku ga irin shi ake yi in an tambaye shi an tuntube sai ce ghalabana alaiha nisa Allah matan ne ka sanya muka iya sai hakuri yasa muka fita gefe muna ta zikiri muka rabu da su sun zama sai mu dawo ya muka iya ba zai iya gyara komai ba in ka ji karatu rangadadau a bakin shi ka tafi kana neman yashi duk wata bid'a da ake a garin sai an yi duk wata al'ada da ake ta aure sai an yi wannan ba malamin sunna bane dan bid'a ne rabu da gemun shi jama'a kun fahimta tashi daga jama'a kun fahimta ba malamin sunna bane wannan saboda haka jama'ar musulmi ku rinka fahimtar yadda nassoshin shari'a suke kuma ku rinka fassara su a idda suka kamata ba haka ba shirme zai ta faruwa sai ga wani tun karatun karatun ba ya kara maka komai ba ka fahimta komai karatu ku ana yi ne don ya canza mutane daga mummunan hali da suke zuwa da nagartaccen hali da ake nema daga ɗan al'ada su zama 'yan sunna daga mutanen da suke shirka su zama mutanen tauhidi daga mutanen banza su zama nagari Allah madaukakin sauki ya taimaka na'am yaz'umuna annahu mujarrad at-tasdiq la yazidu wa la yanqusu huwa dalalun mubin su ne waɗannan irin mutanen murji'awa haka suke riya cewa imani ko wanda ka fada da baki ta isar kuma imanin kowa da kowa daidai ne na wani bai karuwa na wani bai raguwa kuma duk barnar da kai tun da dai kana da imani sai ce shi ke ba komai kana da imani a na na na akwai wani kawo wani bakwai na na abuja da su na
da gashi ɗan yara na na wani shago ko shago na gidan sun samu su yi ba eh sun shiga gidan wannan mutum eh
sai ya bauchi mun za su mun lashi wata ran shi mai gidan su ya fito muka ranka ya zama na ce sallar su na amma wannan malami da kusa shi malami ne shi wa su wannan yara na suna fito da hafar gidan su suna karatun alkur'ani eh shi ko mai gida ya fito musu masallaci ta da masallaci eh sai yau kuma na zo gan su masallaci shi kuma da ba Mm, shi ma kusa da gidan wani mutum mm.
ya zo kuma nan gidan ne na gan shi yana shan kwallon fanta haka a waje Mm.
yana ɗagawa na zo wucewa har da su wannan wannan kuma kuna nan kuma ta harkokin ne kuma koma malanta Mm.
wai da a cikin kasuwa kuma shi ya kasuwa Eh.
shi wani shi ya koma malanta eh shine ya canjin aiki ne wannan yake kawo mana misali shine haka kasar take shine wani ne gashi ne ya shiga gidan dan siyasa su suna karanta dan siyasa ko wannan abin nan Qur'ani shi kuma an kira sallah ya fito ya tafi sallah su kuma suna zaune suna karanta mishi alqur'ani wanda ko karatun qur'anin kake ko karantar da qur'ani kake in aka ce Allahu akbar Allahu akbar shikenan ya haramta yanzu karatun alqur'anin ya zama zunubi dan yanzu ba da'a bace saba wa Allah ne saboda ne ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya li- lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah an kira sallah ranar juma'a to kintsa ka tafi zuwa wurin sallah malamai da suka tafi suka ce anan Allah ya ware sallar juma'a ne domin ta wakilci sauran salloli guda biyar na farilla domin ita ma ɗaya daga cikin su ce sai dai ita ta samu ɗaukaka a wannan rana don haka aka ce kamar yadda yake wajibi in an kira sallah ta juma'a kamar komai ka tafi sallar juma'a haka ike a kowace sallah kamar yadda ike haramun ne duk wani ciniki da aka kulla shi bayan kiran sallar juma'a haka yake haramun ne duk wani ciniki da aka kulla shi bayan kiran sallar azhar ko la'asar ko makamantan haka ka karanta fiqh sunna mujalladi na farko zaka samu bayanai akan haka rijalun la tulhihim tijaratun wala baw'un an dhikrillah wa amma ba wa iqamus sala mutanen kirki mutanen kirki kasuwanci saye da sayarwa da duk wata harka ba ta shigaltar da su game da ambaton Allah sannan kuma ba ta shigaltar da su daga kiran sallah daga tsaye da sallah Allah madaukakin sarki ya kiyaye wato mayar da malanta da aka yi sana'a a wannan zamani shi ya saka da yawa daga cikin su fitina yanzu yana ba da labarin ga wani da ya sani shi a ban kasuwa ya san shi kuma daga baya sai ce a shi yanzu ya koma malanta saboda ta fi noma al-imam al-ghazali muhammad da dan uwan shi ahmad yace abin da ya kai su ga malanta kenan yace wallahi mu ba mu shiga harkar koyon ilimi don Allah ba mun ga zamanin mu ne muna fama da talauci ga manyan malamai suna more rayuwa sai mu ga cewa a yanzu ina mu aka bamu ko za mu ce ya isha sa yace talabna al-ilma la liwajhillah wa zalu yace wallahi ba dan Allah muka nemi ilimi ba saba Allah illa an yakuna liwajhihi amma sai Allah yake make mu sai dawo da niyyar haka al'amarin yake nan fata an gano waɗanda kake jin ake cewa malamai sai ka je ka duba mai malanta inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama tsoron Allah bin Allah ku karantar da jama'a ku tarbiyyar jama'a ku yi aiki da karatu sannan ku ɗora jama'a su yi aiki da karatu ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ku ringa tarbiyyar mutane da littafin da kuke karantarwa ku ringa tarbiyyantuwa da karatutukan da kuke yi har an waye gari a kasashe irin namu din nan ba wai ana karatu ne don ya sauya jama'a ba wannan shi ne za ku ga rikici ya barke hatta tsakanin mu ahlus sunna domin da dama waɗanda suka shigo cikin ahli sunna abin da suke gani kawai a wata ƙungiya ce ta fashion wani gayo aka zo a yi don haka da ya ji an ce kaza shirka ne kaza bid'a ne sai ce kai shi ba ya san masu zafin nan wallahi ba ya san masu zafin nan shi so yake wa ido mishi irin fatoyi waɗanda duk abin da yake za ce eh ba komai malamai sun yi saɓani ya ce ya wahaba shi abin da ya fi so kenan jama'a kun fahimta in ba haka ba yaushe za a ce a shigo masallacin ahlus sunna suna sallah irin sallacin tsira gudu gudu suna sallah tsakagen kuciya yaushe za a ce masallacin ahlus sunna wani ya karanta suratul fajr a sallar magriba za a gudu daga masallacin bayan annabi yana karanta suratul tur annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana karanta suratul araf a cikin sallar magriba awa ɗari biyu da shida mai riwaya ya ce ko yana karance ta gaba ɗaya a raka a farko ne ko yana raba ta biyu ne amma dai annabi yana karanta suratul a'raf a sallar magriba yau shekara kusan ashirin da takwas akwai mutumin da ya gudu daga masallacin mu saboda na karanta suratul a'raf amma fa raba ta biyu ma dai na ɗauki riwayar ma mafi sauki na raba ta biyu a sallar magriba ana sallama karfe takwas da rabi sai aka kira sallar isha wani bai sake sallah a masallaci yau shekara ashirin da takwas ya gudu me yi laifin a shi wallahi shi a ana bulsatul isra'a wani ya gudu daga masallaci to don haka in dai ahli sunna kuke wallahi duk wata sunna a zo a yi ta a cikin masallacin inda ma abin da ake bukata a karantar da mutane ba za ka zo kawo mutane rana tsaka abin da ba su sani ba amma a karantar da su to amma an karantar eh to kowa ya san cewa to mu nan ba yan bid'a bane mu nan ba yan al'ada bane nan sunna ce ka shirya ka yi ta eh zo a yi amma a ka ce kun yanke shawara a kungiyar ku ba za ku yi kaza ba wallahi kun zama kungiyar yan wuta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu kara game da ita to duk irin wannan lalatar haka za ka je ka samu yanzu ga sunan yawa sun gina manyan masallatai da sunan cewa masallatan ahlus sunna ne ba karatun ne ba sa yi ba amma matsalar ita ce ba za a yi aiki da karatun ba don haka sai suka waye gari a hankali sai suka dusa shi sai suka zama ba su da bambanci da duk waɗanda suka kyamata don haka jama'a in dai game da sunna ce to a take birki a take kwano a take kuloci babu sassauta ko misƙala zarratin kuma ku sani da cewa wallahi ƙarya ne ba za ku iya aiki da sunna ba sai kun koyi sunna sai kun yi dirasa ta dirasa mu'ammaka sai kun yi karatu mai zurfi a cikin sunna cewa wai a daina zurfafa karatu wannan yahudanci ne yahudawa ne ilimin addini bai da daraja a wurinsu yahudawa ilimin addini bai da daraja a wurinsu ilimin duniya ne kawai ke da daraja amma cewa in aka yi karatun addini mai zurfi za a jawo fitintunu in aka tara littattafai ana karantawa za a jawo rikici wallahi ƙarya ne wannan yahudanci ne yanzu nan in aka zo aka samu lauwa da kibɗa kibɗan littattafai ba cewa ake to wannan zai fi hujja ba ɗauko shi zai fi kare ta an san yana da manyan littattafai yana nazari amma malaman addini ku zauna ku zama outdated ku zama out of date ba ku san me ake ciki a duniyar ilimi game da kaza game da kaza ba kuma duk abin da aka so ku ce ƙarya ne saboda haka ku ji wannan da kyau jama'a duk nau'i ne na murji'anci fa a ce maka ga gaskiya sai ka ce a kai abu wannan shi ya kai murji'awa ga haka mutane suna saban Allah ku musu wa'azi su daina saban Allah sai su a su ba sa son su tada fitina za su zauna lafiya da mutane sai da aka sai ku ga malamin soro a anguwa ku yana karantar da risala da askari yana karantar da kurkudu yana karantar da ishiriniya da komai amma bai taɓa wa'azi a masallacin anguwar ba anan kuma yake sallah kuma shi ya san sallar da ake ta saba wa hatta qawaidi amma la ya'rifuha la ya'rifu shay'an fi dinillahi fa salatuhu batila tun a qawaidi ya san sallar sa ta baci amma sai ya ce ba zai musu wa'azi ba don ka ayi fitina suna so zauna lafiya da su malami alaramma gangaren yana karantar da qur'ani a anguwa ya san cewa karatun sallar da mutane suke ba daidai bane ba zai tashi ya gyara musu ya ce ku zo in karantar da ku ba sai ya ce shi ba ya son fitina ala fil fitnati saqatu wallahi nan ne suka fara cikin fitina al-imam muslim yace babul hafi ala al-mubadarati bil a'mal qabla tadahur al-fitan babin da ke bayanin kwadaitarwa game da a rigayi fitintunu da ayyukan alheri kafin fitintunu su bayyana ku rigayi fitintunu da ayyukan alheri wato na daga cikin hanyoyin da za ku riga fitina shine ku ta ayyukan alheri kuna bayyana su to kun riga fitina kenan dan haka ko fitina ta zo ba za ta bayyana ba dan ko riga ta amma in kuka zauna ba ku ayyukan alheri to ko da ba ku yin na sharri to idan fitina ta zo tun za ta mamaye ku za ta bayyana amma in kuka yawaita ayyukan alheri kuna yawaita gina makarantu masallatai wurin koyar da ilimi in suka yawaita a cikin gari ko a cikin anguwanni ko da an zo an yi wurin shan giya kwaya ɗaya zai bayyana ba zai bayyana ba ba zai tasiri ba to amma in kuka bari ba kwa gine-ginen ayyukan alheri a wurare idan fasikai suka zo ba su da wata shakkar su ko menene a wurin idan kuka bar mutane ba kwa karantar da su duk wata muguwar aƙida in ta zo za ta shiga ta mamaye su kuma sai ta yi fata-fata da su saboda haka jama'a ku lura wannan babu yana cewa ne babu al-hafi ala al-mubadarati bil a'mal qabla tazahur al-fitan babin da ke bayanin kwadaitarwa game da a rigaye gabatar da ayyukan alheri kafin fitintunu su bayyana قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا wannan hadisi muslim ya ce malamin shi mai suna malam yahaya dan ayyub al-maqabiri mutumin garin bagdad ne ta kasar iraq shi ya karantar da shi wannan hadisi wa utauba da malam utauba dan sa'id babban malami malamin malamai wa ibn hujr da ainihin al-imam ali dan hujr dan iyas as-sa'di al-marwazi waɗannan malamai muslim ya ce jami'an sun karantar da ni wannan hadisi an isma'il ibn ja'far daga malamin su mai suna isma'il dan ja'far ibn abi kafir al-ansari az-zurqi abu ishaqa al-madini al-qari kun ji cikakken sunan ainihin malamin malamai imam muslim guda uku malamai ne guda uku ya je koyi karatu sai suka maimaita mai dukkan su karatu ɗaya kuma daga malamin su guda ɗaya malam Isma'ilu dan Ja'far amma Muslim sai ya ce qala ibn ayyuba yahya dan ayyuba sai ya ce haddathana Isma'ilu an gane ko haddathana Isma'ilu amma su sauran Qutayba da Ibn Hujr fa su sai suka ce an Isma'il ibn Ja'far ku kiyaye waɗannan suna daga cikin kwanoni na littafin sahihu muslim amma masu saukin sha in ka natsu da kyau zaka gane malamai uku sun karantar da shi hadisi ɗaya daga malamin su guda ɗaya biyu daga ciki sai suka ce an isma'il ibn ja'far amma ɗaya daga ciki sai ce haddasana isma'ilu yace haddasana isma'ilu su sun ce an shi ya ce haddasana su sun ce Isma'ilu dan Ja'far shi kuma ya ce Isma'ilu kadai qala malam Isma'ilu dan Ja'far ya ce akhbarani ala malamina ala dan Abdurrahman al-Huraqi ya karantar da ni hadisi an abihi wannan hadisi ya samo daga baban shi ne mai suna Abdurrahman dan Yaqub al-Juhani al-Huraqi na fata an gane shi kuma mahaifin nashi tabi'i ne yace an abi hurairah radiyallahu anhu daga ainihin abu hurairah Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana abu hurairah yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace babu rubil a'mali shutanan kulgayi fitintunu ta hanyar ayyukata ayyukan alheri fitanan jam'i ne na fitnatu to ya zama mansubi ne alal mas'uliyya fitintunu za su zo to ku rigaye su da aikata aikin alheri kafin su zo ku rigaye su don haka ku ne fa'ilin fitintunu su ne mas'ulan ku riga su babiru bil a'mali fitanan ku rigaye fitintunu ta hanyar aikata alheri yanzu wannan hadisi yana nuna mana fitina ba ta faru ko ba za ta faru ba za ta faru dole ba makawa amma kafin ta faru ku riga ta da aikata ayyukan alheri sai annabi ya ci gaba da siffanta fitintunin cewa ka kafa in laulul muslim kamar yadda yankin dare ne duhu yake yanzu karfe shida da rabi na magariba an ta yi ruwa shiga akwai duhu ko ba duhu akwai da wannan duhu da duhun karfe goma wanne ya fi duhun karfe goma to duhun sha biyun dare kuma ya fi duhun karfe goma to duhun karfe uku na dare kuma ya fi duhun karfe biyun dare haka dare na ƙara yi duhu na ƙaruwa haka wannan rayuwa kullum gari ya waye kullum shekara ta ƙare kullum wata ya ƙare haka kuma fitintunu suke ƙaruwa jama'a muna zaune muna matasa da rana tsaka ana labaran ƙarfe ɗaya da rabi yau wajen shekara talatin sai muka ji an ce ai an yi fashi a ingila da rana a banki استغربنا جدا نحن وآباؤنا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أبن سيدا من باقم أبو درانا أكش دبنكي أكش ساتا a ba kai da Allah kai wannan BBC ce dai kai sai muka dauka maganar banza ce yanzu wannan abu ya zama wani bakon abu za ka kama tashar CNN tashar Aljazeera sai ka ga yara ƙanana an jefa bal bayan an jima sai ga sun ɗauki ƙwansan bal ɗin su ma suna wasa da shi sai muna cewa kai ka ba sa tsoro sai gashi ya zo mana shine kafin fitintunu su faruwa to babu makawa fitintunu za su faru amma ku yi marmaza ku rigaye su da ayyukan alheri annabi yace za su faru ne kamar yadda duhun dare yake farkon dare yana da saukin duhu tsakiyar dare yana da tsananin duhu ƙarshen dare yana da matukar duhu to duhu mafi sharri jama'a fitina mafi sharri ko ita ce kafirci sai manzon Allah yake yusbihu ar-rajulu mu'minan mutum zai wayo gari yana mu'mini wa yumsi kafiran amma sai kai yamma yana kafiri saboda rikici yawa wa wayo gari ne wa kai ne labarin masallacin ku ne wa kai ne shugaban kwamitin fatawa amma rigingimu sun yi yawa kafin la'asar ka sharko wata fatawa ta tafi da imanin ka ka zama arni saboda rigima fitintinu an yumsi mu'minan ko kuma mutum ya kai yamma yana mumini wa yusbihu kafiran amma kuma sai waye gari yana kafiri yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya adan komai ba saboda zai bada addini shi ya karbi wasu kaya na duniya ya bada addini shi a bashi kujera ya bada addini shi a bashi fili ya bada addini shi a bashi kwangila ya bada addini shi yayi wata fatawa ta son zuciya duka amma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine sharqota din zai kai sharqota wanda za ta tafi da imaninka duk menene zai kawo haka rigingimin kamshen duniya sai annabi yake ku marmaza kafin su faru ku riba su da ayyukan alheri ruwa in kai ayyukan alheri sai ka shiga cikin wa akharuna khalaqu amalan salihan وآخر سيئا عفى عفى الله أن يعفو عنه كأوكة أوكة الهير ما سيوا تؤمنوا ببابا كازو كاتبك وتقرنا sai Allah ya ji tausayin da kai da yawa to amma ka zauna tun da kake Qur'ani bai dame ka ba karanta shi hadisan manzon Allah ba su dame ka ba aiki da sunna bai dame ka ba aiki da tauhidi bai dame ka ba tun da kake ginin masallaci ba shi ya dame ka ba ginin makaranta ba shi ba ka ba ayyukan alheri ciyar da miskinai da talaka ba shi ba ka ba zikirin Allah ba shi ba ka ba waƙe waƙe su suka ba ka to ka saba wannan dokar da farko tukunan don yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau da wannan magana yau shekara 1400 kenan annabi yana cewa ku marmaza ku riga ku tuntunu da ayyukan alheri tuntunu ba su zo ba makawa yanzu dai kai kaga yadda ake ciki kana ganin ta ko to in aka ƙara nan da shekara ɗaya baka san kuma wace ce za ta zo ba yin shekaru talatin da suka wuce waɗanne fitintunu ne ake gani waɗanda kaza kaza kaza su ne fitintunun yan ƙala ƙato fitintunun yan ƙala ƙato suka zo kamar sun wuce sai suka sauya salo ana nan sai ga fitintunun yan fashi da makami da ba a san fashi da makami ya yaɗu a ƙasar nan ba ana nan fitintunu suka taho suka taho suka taho fitintunun yan Niger Delta tafiya tai tafiya yanzu aka samu ga fitintunu daga arewacin kasar ku daga cikin ku musulmi tafiya tai tafiya yanzu kuma fitintunu suna daukar wani sabon salo wanda kai duk abin da zaka faɗi yanzu da magariba idan wata fitina ta faru gari ya waye sai ka rena kanka sai daga cewa kai da kanka ka janye waccan magana da ka faɗi saboda mai ana gaba duniya tana ƙara rikicewa wani ne zai taɓa zaton cewa a cikin al'umma waɗanda za su fi kowa lalacewa su ne malamai to amma zamani in ya rikice za a samu waɗanda suka fi kowa lalacewa daga cikin zamanin su ne malamai karanta hadisin ruwa da salihin annabi ya ce abin da yasa Allah ya hallaka yahudawa saboda malaman su ne ba su haɗu sai su musu wa'azi ku bar kaza ba kyau kaza bid'a ce kaza shirka ce kaza haramun ce kuma in yamma ce sai a gansu sun zauna teburi ɗaya suna cin abinci suna mu'amala da waɗannan sai a kasa gane waɗannan ne suka yi wa'azin da abun haka za ku gani sun yi wa'azi sun ce kaza ba kyau sun yi wa'azi sun ce kaza kaza sun yi wa'azi sun ce kaza kuma sun tafi wurin irin waɗannan mutanen sun zauna yu'akilunahu wa yusharibunahu wa yujalisunahu dan haka Allah ya tashi sai ya tsine musu albarka gaba ɗaya sai ya kifar da su yahudawa haka suka yi ku dubi yanzu kun yi wa'azi kun ce azzalumai ne su me yasa za ku kai musu takardar neman taimakon ginin masallaci ku kuka ce azzalumai ne su kun wa'azi kun ce musu kafirai kuma yanzu kun zo kun ce su gina muku masallaci ma kana lil mushrikin an ya'muru masajid Allah to sa'an nan yau malamai ne zaka gan su a wurin daurin aure wani irin daurin aure daurin auren fasikai zindikai su dai ba a kira su ba su wedding fatiha the so called wedding fatiha za a kira su ba su zo su ja fatiha da kulya da kulwallahu a jagora a basu amma a gabansu za a tashi za a rungumi juna tsakanin ango da amarya ita ta zo da zulumbuwar riga ta kona gashin kanta in the presence of the so-called ulama ahli sunna ha'ula ulama isu a gaban malaman da aka ce waɗannan su ne malaman ahli sunna ya tashi ya rungume ta yi kisan ɗinta a gabansu sai a yi tafi sannan sai a wanka kek wai malamai sun gama nasu bayan sun san jiya an kwana ana ne ana party ana mother's night kuma su zo ɗaurin auren yau kuma a gaban su a wannan lalata kuma yau gobe sai a ce wai su je can za a taru za a yi walima What kind of ulamas are we facing in the contemporary Nigeria? Waɗanne irin malamai ne waɗannan muke fuskanta a irin wannan ƙasar tamu? Ka ga amin. Wanda duk ya saba akan wannan sai a ce ya cika zafin ra'ayi bayi da sassauci. Addini ya yi sauƙi ne. Kun ji? Jama'a, idan ka zaunar da wannan ka tambaye shi ba kai ne na ji ka a kafin kana wa'azi da wani waɗannan abubuwan ba sai ce towa muka iya mana ha muka iya su suka gina mana masallaci su suka gina mana makaranta duk shekara sun sa mu cikin kwamitin alhazai Allahu akbar Imam Malik yana da wata makaranta ginanniya ce ba da ita ka dina wahalar da kanka kar ka taba cewa da'awa sai kana da makaranta ginanniya na'am kana da makaranta madalla Allah baka da makaranta kayya ne kace ba za ka yi da'awa ba yau shekara talatin da nawa waɗannan karatuttukan muna yin su makaranta muke da ita masallaci ne muka samu sahu nawa ne masallacin sahu biyu kowane sahu mutum biyar yake ci da nan muka fara yau shekara talatin da hudu ana yi ku daina kuntata wa kan ana ba za ku yi wa'azi ba sai kuna da lasifita ba ku da kuɗin lasifita eh ku yi abin da zai samu ana ba za ku yi wa'azi ba sai kuna da kamera ba ku da kuɗin kamera ku bari amma wa'azi dole a yi shi walakin kunu rabbani na ku yi kokari ku zama masu tarbiyyar jama'a ku gyara jama'a amma kar kuma ku samu da garin ku tufka da walwala kun ce musu ba kyau kuma kun zo kun zauna cikin su sun kawo muku kun ansa an fahimta jama'a yau akwai malaman da sun wa'azi sun ce carbi ba kyau amma idan jama'atu nasrul islam ta gayyace mu taro saboda mafi yawancin malaman da za su zo za su zo da carbi shugabannin da za a sa na zama suna da carbi sai ka ga malamin ahlus sunna da jiya ya hawo ce mana carbi ba kyau sai zo da carbin shi standby ya ga kowa na saukowa da nayi sai sauko shine na kama carbin wani na tsinka na ce wallahi kariya kake a cikin jama'a na ce wallahi kariya kake kai wa'azi ka ce ba kyau muna nan da wallahi kariya kake sai dai mu tafi iri da ba haka baka canza aqida kan ne so shikenan we disengage you out of us kariya ne wallahi wallahi yaudara ce wallahi in za ku tsaya gaskiya ku tsaya wa gaskiya fitintunu za su zo amma annabi ya ce ku yi marmalar ku bayan su da ayyukan alheri a daga cikin aikin alheri wallahi ku tsaya akan sunna kuma wallahi a san ka akan sunna no compromise za ka sassauta ba kaifi tsara a san mutum a san cinikin shi amma Allah ba ka da wani dalili aikin hajji ba farilla ba ne sai in kana da hali walillahi ala nasu hijjul baiti sai ce man istata'a ilayhi sabila kana da hali hanya lafiya kalau to kaje aikin hajji dan godiyo har ya mutu bai aikin hajji ba shehu usman dan godiyo har ya mutu bai aikin hajji ba me yasa bai da hali sai sa dan godiyo eh ba aibi bane yo annabin kanshi so ne wa haji annabi ya rasu so da ya haji akwai malamin yanzu duk shekara su waje haji duk shekarar da bai je ba zai ta yawo ofis ofis yana roƙon su don Allah ba na fa bai samu kujera ba dan ne ba ka da hali ba lauya ba ka da hali ka bari ba dole ba ce sai in kana da hali amma akan ragon lauya wani zai zubar da mutuncin shi geran kunu filin gina masallaci ko makaranta ba ka da hali ka bari karka je ka zubar da girman malanta amma ka ga malami ya zauna a waiting room arniya karuwa mai jambaki ta zo ta zauna a kusa da shi me yasa ya zo ganin hukuma alhazai ba Allah bana fa ba a sa sunan shi ba ku yi kokari ku tsaya kaifi daya ku yi da'awar sunna ku tsaya wa aqida ku tsaya wa tauhidi Allah madaukakin sarki zai biya maka bukatunka duniya da lahira in dai bukatunka na addini ne amma an ka shagaltu da duniya wallahi duniya annabi ya ce ba abin da ke cika cikin dan adam sai kasa duk abin da ka samu ba za ka wadatu ba ba za ka samu babban attajirin garin ku yanzu sai ka ga in aka daga wani tsohon gida ba a siyar haccin hanci yake kaiwa dan dai shi a siyar mai yana sayar da shi kuma sai zauna yana jiran a sake daga wani da an daga tsohuwar mota sai ka ga zai